أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barkanmu da haduwa a wannan rana mai albarka wato yau a uku ga watan Rajab shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam wata zo daidai da sha hudu biyu ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira a nabi alaihi salatu wassalam wani zuri da sha hudu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kuma insha allahu za mu ɗora daga inda muka tsaya cikin karatunmu na littafin tsandatul ahkam a ainihi ba wannan masallacin muka saba karatun tsandatul ahkam ba amma wannan satin yanzu a wannan ranar kasancewar an makara ba fara karatun da wuri ba har zuwa wajen sallar isha'i yasa muka ce bayan sallar isha'i dama tun da mun saba yin karatun alkur'ani a nan da sai mu zo mu yi tsungatul akam din sannan sai mu dora da abin da muka saba na karatun tajwidi insha Allah wannan shine zaman mu na 35 a karatun littafin kuma za mu shiga cikin babul witri mai littafin yace bismillahir rahmanir rahim عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تعالى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم, أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل مترا وانا حديث أنكر واشتهينير سيرنا عبد الله بن عمر الله يدلسه بشيد ما هيكون صلى ya ce wani mutum ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alal minbari alhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari ya tambaye shi ma tura fi salatul layl ya rasulullahi me kake gani game da sallar dare ya mun layli kenan qala masna masna sai ce ai raka'a biyu ake yi raka'a biyu ai sallama raka'a biyu ai sallama bai za ka shi a harukum subha idan ɗayan ku ya ji tsoron kada asuba ta same shi sallawa hidatan fa'atar lahu ma sallah sai mutum ya sallaci raka'a ɗaya wadda za ta zama ta wuture masa ta zama masa wuturin abin da ya riga ya sallata wa yana wuka ne ya kulu cewa manzon Allah ila da mace Allah sama da gare shi ya kasance yana cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya sallar ku ta ƙarshe a kowane dare ta zama wuturi ku sanya wuturi ya zama shine sallar ku ta ƙarshe a kowane dare to malamai sun yi sabani game da hukuncin wuturi jamhurin malaman musulunci sun tafi kan cewa wuturi sunna ne a mazhabar hanafiya wato mazhabin imam annu'man bin sabit wanda aka sani da abu hanifa sun tafi kan cewa wajibi ne yin sallar wuturi hujjar su anan shine akwai hadisai da yawa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi muhimmancin wuturi kuma ba taɓa ganin shi ya fasa yin wuturi ba ko a zaman gida ko a yanayin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fashin yin wuturi ba wannan yasa suka ce ai wajibi ne su a mazhabar su wajibi ne amma sauran malamai musamman kamar malikiya da sauran mazahibu sun dafa kan cewa wuturi sunna ce dai mai karfi amma ba wajibi ba ne yawwa za mu rika daga cikin wannan hadisin da yake salatul layl masna masna cewa lallai abin da yake mafifici game da sallar dare shine mutum ya rika yin raka'a biyu kowace raka'a biyu yayi sallama kowace raka'a biyu yayi sallama amma mazhabar Hanafiya sun tafi kan cewa mutum a raka'a biyun mutum yayi zai iya yin tayya kowace raka'a biyu mutum yayi tayya ba wai sai yayi sallama ba amma sauran malamai dai sun ce musu a'a ai wanda aka rawaito hadisin daga gare shi wato shine Abdullahi dan Umar an tambaye shi wato Huraisu almajirin shi ko kuma Ukubatu dan Huraisu almajirin Abdullahi dan Umar din yace na tambaye Abdullahi dan Umar shin menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da masana masana din raka'a bi biyu yace tusallimu min kulli raka'atayn ka rika yin sallama bayan kowace raka'a biyu yawwa ah to sai amma kuma dai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an taba ganin sa ya yi raka'a hudu ya yi sallama ya ƙara yin raka'a hudu ya yi sallama sannan ya yi raka'a uku ya yi sallama kaga nawa kenan uku a hudu an yi sallama hudu an yi sallama uku kuma a yi sallama kaga raka'a sha ɗaya kenan sallama uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka kuma sannan hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin raka'a biyar da tahiyya ɗaya da sallama ɗaya raka'a biyar tahiyya ɗaya sallama ɗaya sannan kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sallatar raka'a bakwai da tayya biyu sallama daya wato da ya sai da ya raka'a shida sannan ya zauna ya yi tahiya sannan ya miƙe ya ƙara yin raka'a daya ya zauna ya tahiya ya yi sallama sannan kuma ya taɓa yin kuma raka'a tara da tahiya biyu sallama daya sai da ya raka a takwas sannan ya zauna ya yi kariya sannan ya sake miƙewa ya sake yin raka a ɗaya ya zauna ya kariya ya yi sallama da duk wannan da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowanne saboda kar ga wani ya yi daga kai masa inkari to ha ila yau malamai na masu saɓani game da shin za a iya yin mutum zai iya yin iya wuturi kaɗai ba tare da shafa'i ba to wasu suka ce ba za a yi ba kamar hanafiya sun ce ba za a yi ba saboda su abin su wuturinsu raka'a uku suke ko biyar amma dai hadisi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi na Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya taɓa shiga masallaci ya raka a ɗaya sai wani ya yi yayi sallama bayan ya fita daga masallacin sai wani mutum ya biyo shi ya amir al-mu'minin sallah raka a ɗaya ka kai sai ce kwarai da gaske ai nafila ce za a iya raka a ɗaya wanda ya so kuma zai iya ƙarawa a san haka da sannan kuma kamar marhaba malikiya suna ganin halittin yin iya wuturi din kadai eh amma hanafiya sun ce a sai dai a yi raka uku amma kuma a nan wato ra'ayin mazhabin malikiya din ya fi karfi saboda akwai sahabbai da dama radiyallahu anhum wanda aka rawaito da gare su suna yin raka'a ɗaiɗai din an ruwaito yin raka a ɗaiɗai na wuturi daga abdullahi dan umar daga mu'azu bin jabal daga abu dardai daga abu huraira daga fadala dan ubaid da kuma abu musa al-ash'ari sannan daga cikin tabi'ai akwai masu yin raka a ɗaiɗai irin su imam ada'u da muhammadu bin sirin da kuma imam hasan al-basri da kuma ibn shahab az-zuhri da kuma imam malik daga cikin tabi'in tabi'ina da imam ahmad dan hanbali da ishaq dan rahawi da kuma wasu da dama ne kuma wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa umarninsa cewa fa idza kasha kasha adukum suba fa salla wahidatan idan mutum yin tsoron karwa gari ya waye to sai mutum yi a ya kallaci raka da ba za zama ita ce wuce gari yawwa daga cikin hujjojin da mazhabar hanafiya suke kafa suke kafawa kan cewa lallai sallar wutiri wajiba ce sun ce akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka tambaye shi game da wuturi sai ya ce autiru qabla subhi ku yi wuturi kafin asuba a wata a wata ruwa kuma autiru qabla an tusbihu ku yi wuturi kafin gari ya waye da kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah zadakum salatan ala wa hiya wutr ku sani cewa Allah ya ƙara muku wata sallah hakika ita ce wutri fasalluha ma bainal isha'i ila tsuru'il fajr to ku yi ta kafa bayan sallar isha har zuwa kudowar alfajr to da wannan su suke kafa hujjanta amma sauran malamai suka ce a a duk waɗannan hadisan suna nuni ne akan muhimmancin sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wajibi bane tunda ko bai ce wajibi bane to bai zama wajibi din ba to sai malamai suke sabani shin wajibi ne raka'a wutri zama bayan sa ba za a ƙara masa sallah ba ko kuwa ya inganta mutum zai iya yin wata sallah bayan wutri din da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wajabcin kare sallah daga wutuli musamman daga cikin sahabbai da kuma wasu daga cikin tabi'ai a cikin akwai irin su ishaq dan ibrahim akwai kuma wasu jama'a da yawa daga cikin hambalawa wasu kuma sun ce bayan kayi wuturin sai ka farka kana so za ka ƙara yin a sallolin nafila cikin dare to shin mene ne me hukuncin ka nan wasu suka ce sai dai ka ƙara yin wata sallah raka a ɗaya ba za ta mai da wancan wuturin naka ya zama raka a biyu kenan eh sannan in sai ka ci gaba da sallar ka na ci gaba da sallar ka kuma sai ka ƙara yin wani wuturin to waɗanda suka tafi akan wannan fahimtar akwai abdullahi dan akwai abdullahi dan umar kwarai da gaske suna da yawa su ma da su ɗan su tafi kan wannan ra'ayi akwai sana usman dan affan shi ma an ruwaito wannan daga gare shi akwai abu sa'idun al-kubri akwai wato urwatu bin zubair akwai usama bin zaidin eh amma kuma sauran malamai suka ce a'a kawai in ka farka a ci gaba kawai da sallar ka da ka a biyu ka a biyu ka a biyu har a bijire biyu tunda ka riga ka yi wuturin ka tun a farkon dare su kuma masu wannan ra'ayin akwai abdullahi dan abbas akwai sayyida aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abu huraira akwai sayyidina rafi dan khudayjin akwai sayyidina abubakar as-siddiq akwai sayyidina ammar bin yasir akwai sayyidina aiz dan amr daga sun tabi akwai sa'id bin bin jubair akwai sa'id dan musayyib akwai abu salamah bin abdurrahman bin auf akwai muhammad bin nasr kuma wannan yace mazhabar imam shafi'i da ahmad kuma abin da ya fi soyuwa kenan abin a mazhabinmu na malikiya ba yawon kaji saboda haka mutum zai iya yin kowanne kenan tun da kowanne akwai manya da cikin sahabai da tabi'a da suke fatan haka yawon an aisha ta radiyallahu anha qalat min kulli layli awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min awwalil layli wa وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى إلى السهر an rawaito wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidatina Aisha radiyallahu anha tace min kulli layl a cikin kowanne dare autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar wutri min awwalil layl tun daga farkon dare wa ausadihi ko a tsakiyar dare wa akhiri ko a ƙarshen dare wanta ha wutruhu ila ila sahari kuma wuturinsa yana karewa ne a daidai lokacin suhu daga wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato baya barin wuturi idan har alfajiri ke turke wato abinda hadisin ke nufi abu na farko da za a rika da shi shine faɗarta cewa a kowane dare annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wuturi to kuma yana farawa ne wani lokacin bayan sallar isha yake fara yi yake yin wuturinsa wani lokacin kuma yakan jinkirta shi har zuwa ƙarshen dare amma bai taɓa yin shi bayan wucewar lokacin suhur ba abu na biyu da za mu rika daga cikin hadisin shine mafificin lokacin yin wuturi shine yin sa a ƙarshen dare shine mafificin lokacin yin wuce sai dai in mutum yana tsoron ko ba zai iya farkawa ba to sai yi abin sa tun a farkon dare kowanne mutum ya yi ya yi bibi daga sahabai sahabbai akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da yin hujjar a farkon dare akwai kuma waɗanda yake musu rika bari sai ƙarshen dare to anan sai malamai suka yi saɓani mutum wanne ne ya fi yin muturi a farkon dare ko kuwa ƙarshen sa yawa to wasu suka ce yin sa a farkon dare shine kuma abin da suka dogara da shi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu tirmidhi ya rawaito da imamu ahmad da ibnu maja imamu muslim ma ya rawaito irin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa man kafa Allah ya kuma wanda ya ji tsoron ko ba zai iya tashi ba ko kuma man zanna minkum an yasa kiza akiran laili falyutir awwalihi wanda yake wanda yake zato daga cikin cewa ba zai iya tashi a ƙarshen dare ba to ya wuce sa a farkon a farkon dare yana qira'atu atu layli musuratu a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar jinkirta wuturin a kai shi ƙarshen dare yace domin yin karatu a ƙarshen dare mashhuratul mala'iku suna halartar sallar eh a cikin malamai akwai an yi saɓani har ila shin wuturi ana yin ƙara'insa ne ko ba a yin ƙadayi to malaman fiƙi wasu sun ce ana yin ƙaza'insa matuƙar ba a sallata asuba ba wato ko da alfajir ya fito mutum zai iya yin ƙaza'in wuturinsa wasu kuma suka ce mutum zai iya yin ƙaza'insa ko da bayan sallar asuba ne kafin rana ta hudu in rana ta hudu shi kenan ba za a yi ƙaza'insa ba wasu kuma suka ce sai rana ta fito kafin dai a zahar mutum zai yin ra'ayin wuturinsa kuma aka ce wannan din shine ra'ayin da ya fi ƙarfi ke saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa man nama an hizbihi min al-layli wanda bacci ya dauke shi bai yi sallar da ya saba yi ba a cikin dare wa an shay'in wa an shay'in minhu ko kuma wani abu daga sallar ta sai zama bai yi ba fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhri kuma sai yayi wannan muturin nasa ko kuma wannan sallorin nasa da dare sai yayi shi tsakanin bayan sallar asuba har zuwa kafin sallar azhar kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl to za a rubuta masa lada kamar yayi shi ne cikin dare din ka san ibadar dare ta fi dare ta fi rana lada wasu malaman sun ce ya kai ladan ya kai wajen miki 500 to in ka saba yin wasu adadi na nafurfuri cikin dare sai barci ya ɗauke ke za ba ka samu kai ba to shi kenan sai ka bar abinka daga hantsi kafin dai rana ta yi zawali wato kafin kamar sha biyu da rabi sai ka samu kai tun daga kamar ƙarfe takwas na safe har zuwa sha biyu da rabi za ka iya yi kuma za a baka ladan ka irin kamar ka yi shi cikin dare yawa Yeah. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها wannan hadisin an karɓo shi daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya ƙara mata yarda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'atan lalle manzo Allah tsira da amsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana sallata a cikin dare raka'a goma sha uku yutir min zalika bi khamsin yana yin wuturi da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in min baya zama a ko a kowace raka'a daga ciki wato sai a ta karshe ke illa fi akhiriha sai a karshen ta raka'a biyar din na wuturin in yayi raka'a ɗaya ya miƙe in yayi ta biyu ma ya miƙe in yayi ta uku ma ya miƙe in yayi ta hudu ma ya miƙe sai yayi ta biyar sannan sai ya zauna ya kiyaya sallama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya haka bayan ya yi raka'a takwas su kuma wannan raka'a biyu ayi sallama raka'a biyu ayi sallama to anan shi ma malamai sun sabani eh saboda sabanin hadisin na Aisha radiyallahu anha an ruwaito daga gare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ba ko a Ramadan ko a wani Ramadan bai taba karawa ba a kan raka'a 11 ko wanne ne kuma gashi daga gare ta aka ruwaito wannan shi ma mai raka'a 11 to amma ba shi yadda yake ba irin samun kamar a yawon sauri ba kuma abuwa raka'a a cikin raka'a ta farko da yake to a kowace raka'a yakan yi kamar aƙalla ya karanta kamar shirin biyar in bai karanta da yawa ba shirin amma wani hadisin na jin wani abdullahi dan abbas sai ko abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin wata sallar da yake shi bai tashi ya bi shi ina da ko kuma anas ammali ya yi baka ya shiga bakara ya ce to duk aya ɗari biyu sai ya rubuta inda na ga yayi ɗarin ya wuce inda to ƙarshen da sai ya kai ƙarshen da zai wuce da ya yi ƙarshen da sai ya wuce ya shiga ya yi shiga arewa ita ma ya gama ta ya shiga suratul nisa ita ma ya gama ta ana jin ji a ƙarshen fili ta har suratul a'raf na ya rufe kaga eh kaga raka'a goma sha biyar fili goma sha biyar kuma ba karatu ne da sauri irin namu ba kuma duk wani waje in yi an amfani aka ambaci wani abu na rahama sai ya tsaya yi addu'a ya roƙi Allah haka nan duk wani waje in aka faɗi wani abu na azaba annabi sallallahu alaihi wasallam har ku kayi na karatu ne wanda ana yi ana halartowa ba anonin abin da ake karanta ba irin namu wani karatu amin ya rabu da matsalar malamai sun yi saɓani mai yawa cikin wannan nan ayyukan magana tana da tsawo akwai mai zama da yawa na? to hadisin akwai abubuwa da yawa da zamu zamu tsira daga daga cikin ta duk da cewa malamai sun yi sabani matuƙa game da yawan ainihin abin nan abu na farko shine ruwayoyi sun saba to sai daga nan Aisha radiyallahu anha kan adadin sallar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cikin dare a cikin wata ruwaya da ke cewa akwai inda ke cewa kana yusalli ihda asharata raka'atan arba'an arba'an wa salasa yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana yin raka'a goma sha ɗaya ne ya raka'a hudu ya sallama ya raka'a hudu ya sallama sannan ya raka'a uku ya sallama wala yajidu wala yajidu alaiha la fi ramadana wala fi ghairi baya karawa akan haka ko a ramadan ko a wani ramadan wani yake ruwayar abu salama da abu rahman radiyallahu anhu wanda ya karbo daga nana aisha akwai kuma ta ruwaya ta biyu wata nan wata nana aisha radiyallahu anha take cewa kanar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil layli salasa ashrata rak'atan sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kasance raka'a goma sha uku ne min hal witr wa rak'atan fajr tace har da witri da da rak'atain fajr in an shirya da kamar badiri na ma ya koma sha ɗaya kenan wani ita kuma ce ruwayar alƙasim dan muhammad dan sayyid na abubakar radiyallahu anhu shi kuma ya karɓo daga nan aisha kuma na alƙasim dan muhammad dan sayyid na abubakar yana da cikin malaman su malik akwai wata ruwaya kuma ta uku ita ma daga nan aisha radiyallahu anha tana cewa kana yusalli bil layl 13 rak'atan ya kasance yana sallatar raka'a 13 cikin dare ثم يصلي إذا سمع النداء نداء السلوي sana yakan sallata yayin yakan yi wata sallar yayin da yake kiran sallar asuba rak'atai khafifatai da rak'o'i biyu ma sauƙaƙa sune rak'atai al-fajr fa da kunu salata ashrata min ghairi rak'atai al-fajr dukan zama raka'a sha uku ne ba tare da rak'atai al-fajr ba wa hadhihi riwayat tuwafiqu al-hadith alladhi lahu bi sirri sirri wato wannan riwayat ta yi dace da hadisin da yanzu muke yin shirin sa in ce ruwayar Hisham dan Urwa dan Hisham dan Urwa dan Zubairu shi ma ne jikan sai na Abubakar din to saboda wannan ne wato ma wasu malaman suka ce akwai iddirabi cikin ruwayar hadisai hadisai na siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai wanda aka rubuta da gari amma imam al-qurtubi ya kore duk wannan yace ai babu wani iddirabi da yace to saboda bambancin masu ruwaito ne ruwaito wanne da gari wani lokaci tana faɗa ne har da rakata in ta jiri wani lokaci kuma tana faɗa iya rakawoyin dare ne ban da rakata in ta jiri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan rarraba ya zama raka biyu biyu wani lokacin kuma yakan yi hudu ya sallama ya hudu ya sallama to kuma haila abu na biyu da zamu raka duk da haka shine a cikin dai adadin sallar ta ta dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka sha uku ba raka sha uku ko a ramadan ko ba a ramadan ba daga ko sha ɗaya ne ko sha uku haka yi su da dai cewa kuma sahabbai radiyallahu anhum wato a qiyamu ramadan raka wannan sallar tarawih kenan an rawaito daga gare su sukan yi har fiye da haka a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu akwai lokacin da raka'a 21 masu wani lokacin kuma raka'a 23 shi ma akwai sabanin malamai sosai game da wannan ne amma dai abin ne da ya fi tabbata shi ne zamanin tabi'ai su ƙara faɗaɗa abin sai kai shi wani rafa a karatun da wani abu haka su yi yin suke a salamun tarawih ne na ɗaya amma ma duk da haka kuma suka karanta kusan fiye da hizbi guda a kowace rata a gaba yin hizbi kuma tallata ka kai su har dam da lokacin su in kai har zan da mutum a kowane gaba ba wai kawai irin da mu sai a a watan a sun san a watan azumi amma a kowane dare ba wai kamar namu sai a goma kaso ba su ba wai sai a goma kaso ba a kowane dare hana su har da sun zo dabta lokacin suru da yawan kuma an ce a gaggautu suke yin suru suna tsoron karma a rahoton da ke cikin ƙwarai da firawa da ke a gaba ɗayansa ba da suka fi zama lafiyar cikin lafiyar cikin lafiyar zuciya saboda yawan ibada su ne abu na farko ba sa cin abinci ba su samu kuma da cin mai daɗin ba kuma ba sa cin cikin cin mafiya yawan su da ranar ma azumi ko da ramadan ko ba da ramadan ba shi da ma ko yin jima'i kamar ba dare ko na ma ai tsayawa tsayawa da yayi an ce su dama idan dare na ba mu da na ko a wajen yaki a kan yi dare shi ne kawai da kan jiki ne da kan kudan zuma ya da wannan shi ba ka rasa sun kawai eh wannan da ko wani sahabi ne abun mamaki sauran sahabbai suna da shi da zai sau da an gaji an dawo da shi ne da sai aka ce shi ne gadi ne gadi to shi ko sai kawai bakwai kawai ya zauna ba abin da yi yi na fara yana wani kiyamar da yi aka samu wani kafin wani zo mai yin ya ja shi biya ya sakar masa ya da aka kawai sallar da ya sake zama wata ne ne yawan tafiya a wajen goma sha ba a jinin ka yi yana canza kwarai da yana canza har sai da yi zai sai da yi sai da ya raka a biyunsa yin sallama da ya tashi abokin gadon da ya ce ka tashi da ya tashi da wani kafin har ba har ba ya ja a da aka kai shi aka ce wasu yoyi da kan a wannan kuma su ne ba na ai hali ne wato shi shi ya mu ne yan uwa wato dubban dubban fadalar musulmi a haka ko ne Allah yana yin alfahari da masu kyamun ne abu na biyu kuma shi ne musamman ma wanda ya yi damar yin addu'a a ƙarshen dare lokacin da duk abin da ka kuma yi ya amfana wani gida ma yana kwanciya ranar da a irin wannan lokaci sannan kuma yana neman ina masu neman gafara gafarta musu ina wanda ke cikin damuwa ya yi masa idan ina wanda yake da wata bukata in biya masa ina wanda bashi ya dame shi ya roƙe su in biya masa bashi da more mana abin da yake ina ne neman kaza a masa ina ne neman kaza a masa a wannan lokacin ya har ilo wannan bayan to haka nan bayan haka kuma yayin da ka miƙe da zai kana sarrafa to akwai wani haske wanda ke tashi daga fuskarka ko daga jikinka har zuwa sama ta bakwai mala'iku suna ganin wannan haske kamar yadda mu daga nan muke hangen taurari da farin wata da haka suke hangen wannan to suna ganin wannan haske suna yi maka addu'a suna yi maka addu'a suna ya Allah wannan bawan naka Allah ka karɓi duk abin da ya rubuce ka Allah ka auka masa Allah ka gafarta masa Allah ka masa rahama Allah ka kai shi yadda jinka Allah ka Allah ka masa kaza Allah ka masa kaza to daga lokacin kuma da duk ranar kuma da mutum zai zai zai zama ba su ga wannan hasken ba wannan ba ma nan ko ko ko duniya ce ko menene na ma da su take maka addu'a Allah ya baka da wani to idan kuma jinya ne ya tabbata sai su rika wani ya wani wannan bawan naka bawan kawa ne ya kasance kullum yana tashi muna ganin hasken sa yana yana sallah yana roƙonka yana roƙon rahamarka yana kuma neman tsari da tsararka Allah ka rubuta wata lada mana na kwatankwacin irin abin da ya kasance yana yi na raka a goma kake a kowane dare to wani su gaba da baka wannan na na raka a goma haka nan kuma da za ka zo ka yi kaza'in su da rana kamar yadda muka sanar da amfani nan ma Allah zai baka lada kuma kace kamar kayi su biyu sannan kuma a wannan lokacin in kai ta su biyu kwaya ɗaya ya muka guda ɗari biyar da wani da saboda haka da laili a yawancin kiyamun laili haka nan duk mutum da yake yin kiyamun laili in ko me kuke yi in karatu kuke yi kasuwanci ne aikin gwamnati ko me kuke yi to sai hannun shi ya fi naka albarka in dai kai ma in dai kai ba ka yi yana kiyamun laili kai ba ka yi to komai na shi ya fi naka albarka warai da yawa saboda haka lalle ne yan uwa mu rika yin kiyamun laili yana daga cikin wato da'abu salihin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rike wata kiyamul layl domin dabi'a ce na salihan bayan Allah wanda suka gabace ku tsore da gaske ya wato alhamdulillah abin da muka karanta didi Allah ba mu ladan sa mu ne kuskure Allah ya yafe mana nan za mu tsaya insha Allah sai rana a hannun Allah ya kai mu za mu zura daga nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك akwai wanda yake da tambaya بسم الله وانا كله وعليكم السلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم na'am eto gaskiya abin da ya fi inganta abin malamai masu ilimi malaman fikihu masu ilimi waɗanda sun riski abin da mu ba riska ba hadisan da duk ake kama wuta da shi cewa wai ko unguwa ka ji inda ka fita daga garin ku za ka iya yin kasuru to su wayannan malaman da suka gabace mu sun san duk da waɗannan hadisan amma sun karanci duk tafiyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ya yi kasaro a ciki kamar maliku ya ce a duk tafiyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasaro a ciki ba wacce ta gaza wannan adadin wato burgi a kudin nan ba wacce ta gaza wannan adadin wanda shi aka kiyasta shi da mil 48 ko kilomita 70 da nawa ne wato to babu tafiyar da ta gaza wannan shi yasa a wajen sai ce to wannan shine adadin tafiyar da sai tafiya ta kai wannan kafin yawa adadin nisan da sai tafiya ta kai wannan nisan sannan za a yi kasar da haka da irin su imam abu hanifa duk sun tafi akan irin haka da irin su imam imam ahmad dan hanbali to wayannan da duka sai riski abin da gaskiya mu duk ba mu riska ba dalili saboda su kafin su fidda hukunci ko su bada fatwa sukan sukan fidda hadisai akan matsala kamar hadisi sama da guda 20 30 to kai kuma wata kin bai fi hadisi daya ka sani ko biyu ba ko uku shi ko kawai sai mutum ya dauka ya ce ya yi abin nan yana ganin ya gano abin da ya fi abin da su suka gane da kuma gaskiya wannan tabbas ba daidai ba ne sai dai cewa a takalidi yana da kyau mutum zai takalidin mazhaba ya zama ya san me me aka dogara da shi a mazhaba da wani hadisi aka dogara wajen ba da wannan fatwa din to amma dai tabbas gaskiya ni na buga misali da cewa sai tafiyar ta zama mai nisa din domin kada ya hakan ya janyo zuwa ga wato wasa da addini musamman ma a irin yanayi na mutanen mu ne yanzu wani da gaske eh in mutum ya yi haka ya isi ya to shi kenan in har akwai wani abin da ya dogara da shi ingantacci daga hadisi shi kenan ya yi eh wallahu alam na na ka tashi ka ka kawo kan ya ba wani abu insha Allah sai dai duk da cewa dai mafiya yawan wasu malaman suna ganin cewa in mutum a halin kasar mutum ba su yayi nafila ba amma kuma dai ya tabbata a cikin ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yi Allahu a'lam na'am na'am na'am daga a tayin fajiri ɗan wani tambaya game da daga a tayin fajiri shin mutum ne ya zo ya samu sallar asuba an daga an yi raka a ɗaya sai ya bi sallar aka ba an idan ya ramu raka ya ramu raka a ɗaya da ake da aka tsire mar to shin zai iya miƙa nan take da tayin fajiri ko ko ya bari sai daga ba ko ko ba zai yi ba ko da malamai sun yi saɓani a kan rakatai da fajr shin za a yi kaza ita ko ba za a yi ba wasu sun ce ba za a yi ba wasu sun ce za a yi amma yawancin dai abin da ya fi ƙarfi shine a bari har sai bayan rana ta bullo sannan sai mutum ya rama ta saboda hannun da ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah bayan sallar asuba har sai rana ta bullo yawwa duk da kuma cewa an ce akwai ruwayar cewa na sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana yi din bayan sallar asuba yana rama ko da kafin fajr nan ma bai mishi inkari ba yawa amma dai abin da dai magabata suka fi tafiya a kai shine barin ta har sai bayan rana ta bullo sai mutum ya rama ta yawa wallahi a'lam yawa na'am wa alaikum assalam wa na'am نعم نعم نعم yana tambaya game da sallolin nafila da mutum ya saba yi bai farka ba ya kwanta bai yi su ba kuma bai farka ba har sai bayan alfajir ya keto yawa zai iya yi ne kafin sallar asuba ko kuwa ba zai iya yi ba eh da yawa daga cikin malamai sun taba kan cewa tunda ya zama kamar wurdin mutum ne na yau da kullum mutum sai ya yi din matuƙar da ya san hakan ba zai janyo ya rasa sallar asuba ba wallahi ba in dai mutum dama ya saba yau da kullum amma ba wai kawai mutum ya tsiri sallar nafila bayan ya tabbata alfajir ya fito kuma ya tsiri yin sallar nafila kawai zai kau ba in dai ba harkar sai ba zai yi ba amma sai dai in mutarin mutum ne na yau da kullum ai akwai a cikin mai ahadari ma ya ce illal wurda lina'imi sai dai wurdin yau da kullum na sallah abin da ake nufi wurdi abin da kake yau da kullum na zikiri ko kuma na sallah yawa don irin haka ne bacci ya dauke kai zama baka yi ba za ka iya yi ko da alfajir din yanzu ce wallahu a'lam to bismillah zama ta karshe نعم نعم yawwa dan uwa yana tambaya ne game da mutumin da ya zo ya tarar ana sallah a raka'ar ƙarshe ya tarar kuma an riga an zauna zaman tafiya sannan sai ya bi liman a zaman tafiya kaga shi bai samu ko da raka'a ɗaya ba kenan da shin wannan a sai ya zama to shi kuma liman ya yi rafkano a cikin sallar zai yi kabili ko ba a bi to shi shi ma zai bi shi ne ko kuma zai bi shi ba cikin yin su jana kabilin nan ko ba a bi ai wannan amsar ko ce wannan tambayar mun amsa ta a cikin karatunmu na ashimawi ko yawwa ba zai bi shi ba in ya bi shi cikin yin kabili ko ba a bi sallar su ta ɓaci ba zai yi kabili ko ba a ba tare da liman saboda abin da ya samu bai kai raka a guda ba madadar dai mutum bai samu cikakkiyar raka a tare da liman ba to ba zai yi kabili ko ba a tare da shi ba amma in ka samu cikakkiyar raka a tare da liman to duk abin da ya same shi na kabili ko ba a ko da abu ya same shi ne tare da kai ko kuma kafin ma ka zo masallacin kuskuren ya faru to in zai yi kabili kai ma tare da kai za a kabili in ko ba in ko ba a ce ka bar shi kayansa kai kuma in ka ci ko abin da ake binka sai kai taka ba adu wallahu a'lam yau alhamdulillah subhanakallah min bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله